بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ta takwas ga watan rajab shekara ta dubu daya a shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na tasa'in da takwas za mu tashi darasi na tasa'in da tara hadisi na ɗari shida da arba'in daidai muna cikin babu da yake magana akan babu zikirin hawari wa sifati babu da yake magana akan wato ambatan hawari da kuma sufofin sannan mala yake mana magana akan muna cikin kitabu da kai kitabu na goma sha biyu kenan to za mu tashi hadisi abu sa'id al-khudri ما ليس عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri shine Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala an قال يجي بعث علي ابن ابي طالب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن سيدنا علي الله ya kara masa yadda ya aika wa manzo kira da amin Allah tabbata a gare shi min al-yaman daga yaman ya aika wata bido haibatin da wata yar wato wata yar wasu wani gwalɗan ko zinare wanda ya kama da yawa shine zuhaiba kaga azahab shine zinare ai zuhaiba kuma zinaren da yake kankani mara yawa shine zuhaiba saboda an yi tasgirinsa ana tace unai ko abdu a ce ubayi shi balazin yana zai sa baba da baba karami kawai a sunan zai sa anas da karamin anas zai kuma zai sa anas ko kuma tsaye to shi ne wannan to sai shi ya aika da bi zo haibatin fi adinin makarubi ya aika wa annabi alaihi salatu wasalam da wani dinari a cikin wata fata jimammiyar fata fatar da aka ji ولم تحصل من ترابها ba a ma goge ba goge zinara daga cikin kasar da aka tunda da kasa aka fito da shi da kasa duk a jikinsa madarar ta kenan kani ce wa kasaba ha bai da harba ake na fari sai a taba dai salatu wasalam ya raba wa tawaga mutum hudu bai da auyana da bin badiri ya ba auyana dan badiru a kara bin hadi sannan ya ba a karau dan hadisu wa zainul khayr da kuma zainul khayr wa rabi na hudu shi ne yake imma an kama wa imma amir bin dubai yace yayi shakka ke da shakkar rawi ko dai alkama aka bawa ko kuma amir dan dubai fa qala rajulun min ashabihi sai wani daga cikin sahabban da yake kunna na hawa haqqu bi hadha min haula mu muka fi kowa cancanta da wannan abin da aka kawo fiye da waɗannan da aka ba wani ya faɗi wannan yana ganin sun fi kowa cancanta ƙala ya ce ba bane ga zalikan nabi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya je wa annabi alaihi salatu wasallam cewa ga abin da wasu ke faɗa to annabi ya yi rabu amma wasu suna zargin cewa su ya kamata a ba kuma ba a ba ta to da annabi ya ji labari faɗa da zai ce ala ta amaluni shin ba za ku amince da ni ba ni wa ana aminu man fi sama alhali ni ne amintaccen wanda yake sama ba ne mu saboda haka ni ne amintaccen Allah madaukakin sarki amma ko ba amince da ni ba ya ajini khabaru samani sabahan wa masa yace ni ne ba wahayi yake zuwa mun safa da yamma labaran da suke zama ni suke zuwa wa safa da yamma to kaga in ka lura da yanayin kalmar ai za ga akwai saboda annabi yana gaya musu ni da wahayi yake zo mun safa da yamma baya abu da kake wa ma yaqulu anil hawa in huwa illa wahyin yuha kaga kai da ni da kai mun ba da auren kenan kai da wahayi baya zo ma dole ka samu irin wannan kalubalen ko to sai yake kare yake fakama rajulun sai wani mutum ya miƙe ra'irul ainai mai mutsi mutsi ido ɗan mutsi mutsi sun koma ciki da a ciki mukirifin wajilatani mai manya manyan kuma na fi ziljaba mai babban goji eh kasu le'iya ya tara gemu har batsai haka irin za su ko tashi zuwa duka gashi nan ya ji dukkule ka sai da suke su sai ga ya ba da dukku wasu ba sai su kitse ya yi wannan har ba sai ma'alukun ra'adi ya yi kwalkwabo wai ne da wannan satin na ji sai da na dariya wata mata tana tana complain akwai wani gini da ba da ruwan fari da yake cewa wajen Allah ya ja hankalin mijinta ta yi ta yi ya daina kwalkwal ya ki wai ta wannan ba ta zama wannan kwalkwal shi ne abin da wai yana sauraron shirin nan tunda yana sauraron shirin nan da Allah ya hankalinsa wai dai na kulkul shi wa zai da ita dariya su zama da haka mahalli ƙora'ad ya yi kwalkwabo addini ya lokacin yake gaya mata to ai yace ya kamata ya sani shi annabi alaihi salatu wasalam a rayuwarsa ba sa nawa ya yi aski gaba daya idan ka ɗauko wannan sai sayin da za ka ɗauko hajjin ban kwana askin da aka yi a hajjin ban kwana umara da ya guda nawa hudu sai hajjin ban kwana guda daya kwata kwata ke nan kage cewa askin da aka yi haka wasu malamai suke kawowa shine lokutan kawai da aka yi askin duk wannan lokutan da aka ji an ce an raba gashi da annabi ya aski hajjira ce a samu ranar da za a yi domin raba gashi rababin gashin ake na bangaren dama a raba wa'annan bangaren hagunin can kowa shi ne wani sana ba ta koye na gaba idan mutum bai da lafiya aka a gaya mata inda kika gashi da ta ba ka sha sai ka wani ban da gashi annabi ba gashi wanda za a yi wa aka yi aure da Allah duk gashi wanda ka sha Ebola da corona virus ka sha wane mutum su saboda haka shi ne asar ɗinsa asar ɗinsa yake komai waraka ne komai to sai ce mutammiru iza ya zo ya dage izarinsa ya dage kwanjallansa faƙala ya rasulallah sai ce ya bakin Allah ittaqillah ka duba kalmar ba ittaqillah ko ya san ma'anar da ai to sai ce kare ce waila kace kai kanka kai ne kai kanka kuwa awalasu a haƙo ahalil ardi an yattaki an yattaki Allah ba ni ne wanda ya fi kowa cancanta ya fi tsoron Allah ba kaza ba annabi ya tambaye ni duk duniya wa ya kamata ya bi ni tsoron Allah babu ko aya da kaji Allah ya ce ya ayu annabi taqillah tauna tsawo a dan aya ta ji tsoro eh tauna tsawo ake tsala sai ce sun ma wannan rajulu sai wannan mutumin da ya wannan magana ya juya ya ba da baya kada kada bin wali sai kada dan wali ya ce sai kullahi bin masulun kenan sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ala adribu unuqahu ba za ka ba da dama in jire kansa ba wannan da ya zo yana ga yawa annabi magana haka shi za ku ga wayannan bayan Allah ku su ne masu san annabi da gaske kwanaki karatunmu na satin da ya wuce na laraba ai na baku misali wakilu ibn jara ka duba ka ga misali da yi kawai sarkin garin yanke ma hukuncin kisa malami rawi ne ba yace ya yanke ma hukuncin kisa duk inda aka ga wakiwa kai ne wallahi shi ne kuya babban malami ne malamin shi imamu shafi'i ne amma sai da ya kai matakin da ya daina fita har sai da ya kai ba ta gidi da uyaila su biya su na uyaila sai da ya tura wa yace wata ya je a nema masa alfarma saboda shi kuma sarkin yana jin magana ba sa ga muke ji amma da ya je shi sarki Sufyan bin Uyayna yana zuwa ya ce sarki na ci labarin za ka yi wani abu me ba abin ki kaza kaza yake dan yan kai za ka yi malami irin wannan za ka kashi wallahi ne kai ya jawo kansa ya ce to ya bangare ya ce jalibin annabi ba a taɓa shi haka yake wa ruwaya ne fa kawai ruwaya ne yoyi ne masa ba a taɓa jalibin annabi ya ce ya bangare kawai ba na san in ji sarki ya ce na yarda na ɗau magana amma ya ban mun ne aka zo aka tattara maka aka zuba a kan lafiyar rakumunsa aka ce ya bangare ya bar masa ba ɗaya daidai shi kuma yana zaune shekara da shekaru abin ya dame shi ita yanzu garin annabin su za a hana shi zuwa kawai wata ne ce wallahi sai ya aikin hajji to da ya dawo da yake Allah gwani ne kuma sai daura sa a hanya dan da ya dawo shi kuma sarkin yana da yana regretin cewa ba abin da ya taɓa yi yake na dama a duniya irin karewa kiwo da ya yaban maka da kai zuwa ka duba wajen hikima ta Allah to saboda haka ya tashi dawowa ya ce wallahi ya to ya lallabo a hanya sai Allah ya daura su kawai eh saboda kaga da ya dawo sarkin da yake alwaji sai ya kaje sannan zai shiga tarihi cewa saboda ya ci taba jalibin annabi a kai shi ba za mu daina karanta haka ba to wata kila wanda irin ruwa ya ce wata kila wata ran karatu ya zo a dubur ba na son bayanin da ya faru a yanzu ne ba na son to sai ya ce ya ce sun mawallar kanin binin wani ya ce ba na cire masa kai ba to irin wayan nan fasu ne masu kaunar annabi ta gaske mutum ya zo a ce bayan sallah na bula raka a ɗari a rana ɗari uku imamu ahmad kaka a ɗari uku yake kai ba ku taɓa samun labarin kana raka a goma sha biyu a rana ba amma za ka ɗau wanda ya raka a ɗari uku ka ce mutumin banza ne kana yi ne wani kana na fediya la'allahu an ya kula yusalli annabi ya ce a karka kai wata ila ya kai wataƙila ce yana sallah ba ya kasance yana sallah wa kana khalidu sai khalid bin walid yace wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi yace ya rasulullah mutum nawa ne suke sallah suna faɗa akan harshen sa abin da baya cikin zuciyarsu kuma nawa nawa ne ai suna da yawa ka ji ma khalid ya fusata sai ce inni lam umar an anquba quluban nas yace a ba umarni da ka bincika shine al'uba an gane ko ai ufarti ba umarni da ka bincike wato na zukatan mutane wala ashqa budunahu yace sannan kuma ba za ba zan tsara kirjin su wani ban ba tsara kirjin su kaga cikin su bi ma'ana su dura ko kan shi za a kira aka zo biyawa sai a zo a gaya wato mala'iku biyu wato sun tsaga fa shakka batna hu yawo suka tsaga batna hu bi ma'ana sadra suka tsaga kirjin sa thumma nazara ilayhi sannan sai ya kalle shi wa huwa muqaffi muqaff al-qabaqi ya ce ranku ya juya baya ya bada baya shine muqaffi fa qala bi innahu يخرج من ذئبه هذا yace ka sani cewa za wato za a samu a tsakan wannan zai fita a cikin tsakansa shi wannan sai qaumun yatluna kitaban lahi ratban a tsakansa za a samu wasu mutane da za su rika karanta qur'anin Allah madarasa tanyinsa suna biyawa shine ratban amma kuma la yujawi bi hanajira baya tsinkara makogoro jami'i ne na hanjara hanjara shine makogoro ko makogoron su wato ba sa samun ladan iyakacin da iya bakin kawai shine ai nake ta bawa alaran mumin gawa idan Allah ya sa Allah ya baka dama ka haddace alkur'ani to ma babban baiwa to ya kamata ka sifanci da wata sifar akwai wani littafi yanzu ya kan kwanta mu wanda za ka ga yana bayani ne akan sifatu hamilin qur'an yadda ya kamata Allah ramma ya zama a rika ganin da ka dawo kawai a ganin suwa da an ce wani ayi abiji ne a ce a zai aika saboda nutsuwar kawai a ga ta bambanta ko da karamin kana da ƙananan shekaru kada ka rika shajinta irin na sauran matasa domin wata baiwa da Allah ya ba mai girman gari idan mutum yana wannan ko ko shakka babu bai ɗauko salo irin na halalin mobi ba to kaga dan ya kauce wa wayannan da suke yanke kibe su ja ka ce suna karanta amma baya wuce makogoron kwata kwata to kaga hanyar da za a wuce nake magana yanzu kuma na dan manta shi ne idan mutum ya tashi bayan ya haddace alkur'ani yana kokarin bibiyar ta to sai kokarin sanin ma'anarsa sanin ma'anar alkur'ani yana taimaka mutum kaga yana kwatanta biyayya gare shi kokarin bibiyar ma'anarsa to sannan sai yace yamrukuna min ad-dini su wayannan mutanen ga zubar ta uku za su rika fita daga addini kama yamruku samu min ramiya kamar yadda wato kibiya take fita daga cikin kwari wa azunnuhu qala yace ina tsammanin cewa ina ila da rabtuhum daga cikin makaku ko ke kwari je makaku yawa to wajen ajiyar kenan dan gidan ku to daga cikin baka to sai yace wa azunnuhu qala ina tsammanin cewa ila ila da rabtuhum mai ruwa yace annabi ya ce inna rikesu la'aqtulannahum qatla samud ina karkaje irin yadda ake kashe samudawa annabi yace sai na karkashe su kaga idan ka duba da tattafan tarihi ko littattafan da suka kawo suka yi magana akan alfirat a wasu za ka sun kawo ko albidaya wanda ya haya sai ibn kafir za ka ga sudai bin adilan abu umama ko abu umama talbayi ai wata ya taɓa zuwa ya ga zamanin da yana ala an karkashe su an tebo kawunan wasu a ciki aka ga yana kuka an gaina ta kuka sai kuma sai yake cewa hum kilabu ahlin nari sune karnukan yan wuta sai mamaki ya kama mutane ya an ga kana kuka an dauka tausayi ne kuma kana ce musu karnukan yan wuta wannan magana da kake faɗa idi ta harin ka ne ko kwayaya yace ai wannan magana ba zan ce wasu yan wuta wanda idi ta harin yace na ji annabi ya faɗa ne ba sau ba ba sau ba ba sau uku ba haka yake cewa ɗan karnukan yan wuta ne su kawari kilabu ahlin na karnukan yan wuta to su ne irin wannan kisan da aka faɗa to sai da aka yi musu zamanin sai da za mu ji nan gaba irin su gogun su za su fito gaba ɗaya hadisi na 41 ana bi sa'id al-khudri har yau shi yarwaita kana yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na na ji annabi kira da abin Allah tabbata a gare shi yana cewa ya urju fikum qaumun wasu mutane za su fito daga cikin ku tahqiruna salatakum ma'a salati idan kuka ga suna sallah sai kun raina sallar ku akan tazu wa siyamakum ma'a siyanihim za ku raina azumin ku akan nan sai daga cikin abin da yasa Abu Umar yace ina jin tausayin su kenan yace saboda in kaga ibada su dauka haka kin fi kowa bin Allah ai shi za saboda zafin addinin su da zafin aqidar su ya zamto ko al'ada mace take sai ta yi sallah a aqidar kawari al'ada ba sai ta yi sallah shi za in za ku iya tuna hadisin bukari da wata ta zo ta ce wa na na aisha ne za muke biyan sallah ba ma biyan muke biyan azumi ba ma biyan sallah ko da na na aisha ta ce a haruriyatin anti ke ba kawari ya ce shine harura mutanen harura duk kawari ya ne majoritin a haruriyatin anti ke ba kawari ya ce ta ce lasu bi haruriyatin walakin ne asal ni ba ba kawari ya ce ta ce daga tambaya saboda ta san su ne masu wannan ɗabi'ar cewa dan me yasa za a biya azumi ba za a biya sallah ba ai sallah gaba take da azumi ita kuma da Aisha tana jin wannan sai ta ce ina ji yadda aka yi wa kawari ya ce ce ba bakar kawari ya ba tambaya ce kawai to sai ta ce mata haka nasi ya nuna cewa za a yi sallah za a biya azumi ba za a biya sallah ba kenan ita gane to saboda haka to kaga nan to su a tsira su idan mace tana sallah idan tana al'ada sai ta yi sallah wa amalin kuma ma'amali idan ka wani aikin ka da na sai ka raina na kaji ake ba komai kake yi ba wa yaqra ulul qur'ana dan akwai karatun qur'ani suna karanta alqur'ani amma la yujawizu hanajirahu baya wuce bakoshin kwata kwata baya wuce makokinsu shi ne layi jawiza a najiran sannan yamruku na min addini suna fita daga addini kama yamruku samu min ramiya kamar yadda kibiya take fita daga jikin baka yanzu rufin nasli bala ya rajiya inda mutum zai duba jikin wato ita kibiya ba zai ga komai a jikinta ba bayan ya harbi wani abu misali ya harbi mutum ko bijiya ko wani dabba ta shiga ta kashe wannan dabbar ko zomo ko barewa amma an taɓa ko wannan kwarigan bakar da ake kiranta kibiyar ba za ka komai a jiki ba yadda ka san yadda ka zaro ta daga cikin ba ta shafo komai ba ga yawo jini na wuce haka to sai ya ce wa yanzuru sirriki ya duba jikin gajin da yake jikin wannan kibiyar kun san ai wanda ya kalli yanayin kibiyar ai za ku wajen abubuwa na wani a cikin kibiyar da laraba ke haɗa akwai ƙarfe akwai sanda ko a jiki wani ɗan fata itace da suke sawa sannan akwai kan itace akwai wani ƙarfin sin da ya ƙara lanfasawa sannan akwai gashi ga fata eh duka haka suke bi su yi da wannan kibiyar to amma haka za ta duba duka wannan abubuwan da suke jiki idan kai fita daga jikin dabba ko mutum za a ɗauko a gaba ta laso komai ba kai ku ka san shine ga yawan jini na wuce din kira cewa duk makamin da zai iya shiga jikin wani abu ya fita haka kaifinsa ya kai kaifi na kamar bullet shi ma haka yi ba ne mai to saboda haka ya shiga ya fita to sai ya ce wa yanzu fil qidi to gaji ne yana ta fitar ma da sannan ya duba sandan da yake jiki wala ya ra shay'an ba komai a jiki wa yanzu fil rihi sannan ya kalli dakin fala yara shay'an ba komai a jiki wa ya tamara fil fu har da rika mutu cewa na wajen wucewar da anya kuwa ya ma wuce ta jiki anya kuwa cewa da aka harba ba ta ya wuce ba saboda tsabar saurinsa wannan ba misalin da ake cewa wajen fita daga wato nan da nan za su fita daga addini ke ɗaya daga cikin illolin da yake sa mutum ya kawo harin jiki ne kuma ya bauta wa Allah da jahilci shi ba yana janyo mutum ya fada kan karbiya cikin wannan akidar ta kawarizin bauta Allah da jahilci tana janyowa sai ce wallahi duk da ban sani ba ba za a yi kaza ba ya bar jahala kansa da farko kuma ba za a yi kaza ba ya ba da fatawa a karo na biyu duk da dai ban sani ba kaza ne to mutum zai iya fada yana son a ba Allah amma baya son zuwa makaranta ba karatu ba majalisi baya ji baya jiyarwa to dole za a samu matsala me yasa za ku ga lokacin da lokacin da boko haram ta zo ai ta iya amfani da irin wayannan mutanen za ga mutum yana son addini wataƙila kuma ya yi nisa a boko sannan ga ƙwaƙwalwa amma ba karatun addini yana jin cewa irin mutanen masu damuwa cewa an yi ko lokacin da yan barazan suka zo ba da Allah ya kwato su ba ai akwai wannan hamasa shi ma ga mutum dan boko mai san addini kawai da an zo kawai wannan abubuwan ga magana revolution da aka yi ta yi da tattabai suka shigo daga Iran to sai aka rika jin iyayenmu da yayyenmu suka yi ta shiga za ga wasu sun tafi a wannan ba da Allah ya fusgo su wannan hamatar wasu kuma a da karatun da suka tafi amma Allah ya taimaka ba a yi nisa ba suka gane akwai kura ai da yawan abin da ya faru kenan to wannan tafiyar ba akwai kura don mala yana ta yana cin kaji ya bamu da dabino guda daya haka suka rika yi mana ka je ka zauna da su malam sabon titi su baka labari ko su malam Aba Jairu a gaya ma ce mai horo da dabino a yi ne guda a baka da biyu daya in kai magana ce ita illaha kai Allah ya kyauta to wannan shi ne mu je gaba kaga wannan hadisin wato lallai wannan wata alama ce daga alamomin annabta mun fahimta haka kuma annabi ya bada labarin kawari kuma sai na ya yi fama da su sai na usman suka fara da tawaye sai na ali da zo shi ke da ya ki domin sai da kafin ta ki zamu wanda suka fara kafin ta abu sai na ali dan Allah ka duba ta bargaza suka ce ya kafin ta kaji ba sannan abu na biyu hatsarin jahilci kuma mutum yana kan addini ya zo ya jahilci addini sannan da tojewa a kan ra'ayi sun yi mutu a kan wani ra'ayi sannan abu na uku addini yana zuwa da mu cewa lalle mu kiyaye wuce gona da yi a addini guluwi da kuma tsanantawa a ibada abin da ba a sa ka ba shine a tarado an gane ko mutum ya tsananta a ibada sanatu ayyar حديث نقبة سريد الأربعين دليل عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكسب حسما وترانا من أقول أنه عليه الصلاة والسلام ينا ربا أبو ربا أتاه ذو القويسرة kawai sai ga zuwa kuwaitara ya zo ba shi ne shugabansu shi ne wanda mai magana Abdullahi bin Zulku ya tsara askari ne shi ne sunansa. Wasu kuma ba mai malamai ne suka ja sunansa Hulko Ibn Zuhair. Shi ne tushe shi ne baban kawari dawa duka. Domin shi ne wanda Annabi ya nuna ya ce a tsatsansa za a samu zuwa ‘ya'yansa da jikokinsa. Abin da zai baka mamaki lokacin da aka yi bubuɗe wasu garuruwa na Iraki ba, hadda shi dan wasu malamai suna kawo a tarihi cewa shi ya bude wata kasuwa da yake kira suqul ahwal shi ya bude da domin ai da dalibin ma'azu dan jaba ne a gaban su ma'azu dan jaba ne ya haddace qur'ani a gaban su ya hadda ma'azu ba wanda kun ga ma'azu dan jaba gaba ɗaya shekarunsa lokacin da ya bar duniya talatin da hudu ko da biyar bai dade a duniya ba da annabi yake malamin al'umma annabi yake ku koyi qur'anin ku gurin sa kullul qur'ana min arba'a ku koyi qur'ani a gurin mutum hudu abdullahi bin mas'ud ubay bin ka'ab mu'adh bin jabal salim maula abi hudayfa annabi ya mar ijaza cewa duk wanda ya koya alqur'ani zai koya to a gaban mu'adh bin jabal ya sauke alqur'ani amma da biyu wasa kaga wannan shi zai kara ba hoton cewa za a iya zuwa misali za a iya hasali ba zai iya shiga tawagar da yin lahadi mutum zai iya zuwa ya zauna ya fi karatun da ya ɗau wata akida daban ko wata zai iya abu ne is possible ya zai iya wasu abubuwa amma dai ba karantarwa ka wuce kowa ya zama ba su sanje ba zai karantar da zuwar zuwa koyi da wannan kuta gona da irin ba matsalar iya ƙur'anin ya koya bai koyi karatun ba da ya kawai ya zama alaran ba sai dauka ya gama sai tafiyar sa kaga yadda ake ka zama alaran ba ka dau matakin farko sai a koyi tafsiri kamar yadda su mujahid suka yi a gaban ibnu abbas sai da ya koyi tafsiri sau uku daga fatiha zuwa rafi ya je ya dawo haka shi da ana maganar jami'an jami'an mujahid ibnu jabra isa ko mutu a ka dauka ta ibnu abbas ta yan maka kai malaman maka za ka haɗe biyan to bara mu ji to kaga wannan shi ne daga baya ya zo ya haɗe da kawari duk ya koyi da sai na ali yana tawagarta ya zo ya haɗe da kawari sannan kuma da kanjewa da aka tashi kanke yan kawari sun yana cikin wanda aka kashe kuma annabi ya ce su ne karnuka da wuta Allah ya kiyaye mai tsare imani to sai ya ce wa huwa rajulun min bani shamili wani mutum ne daga kabilan banu tamim fa kana ya rasulullah aidi ita ya ba shi Allah aidi ne kai adalci fa kana sai yake waila annabi yake kai kanka wa man ya'dil idza lam a'dil waye zai adalci idan ni ban ba kada khinta wa qatilta kaga dai abu yake ka taɗe kai asara annabi ya ga ya ba ai ya taɗe ya asara kuwa dole a kawai da za a kaje annabi yace ka dade kai azara in lam akun a'di in har ni ba da adalci wa jawabi fa qala umar ya rasulullah sai da wani yace ya ba ki Allah idan li bi ba ni izini akan sa fa adrib ulqahu jira bawiya fa qala ya annabi yace da'u annabi yace rabi fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim yana da almajirai da za su zo nan gaba idan ka ga sallar su sai ka raina ta ku akan ta wa siyamahu ma'a siyamihim da azumin su tare da nasu yaqra'una alquran suna karanta alqur'ani la yujawizu talaqihim talaqihum baya wuce makotan yamruquna min ad-din suna fitewa daga addini kama da ruku samu min ramiya kama yadda kibiya take fita daga jikin baka Allah ya kiyaye to sai yace ya yunzaru ila nasli za a duba jikin wannan kibiyar daga wala yujadu fihi shay'un ba za a ga komai a jiki ba bayan ya harba tun mai zaru ila risabihi yace sannan a duba kan saman kibiya wannan lafasa ta sama fala yujadu bihi shay'un shi ma ba za a ga komai a jiki ba tun mai zaru ila nabihi wa huwa idhuhu yace sannan a duba sandar shine idhu nabiyu idhu shine sanda wannan karan da yake cikin karfa shi ma ba komai a jikin ba jini ba ruwa ba dangi wane mutum wane mutum sai yi sun mai zaru ila ƙudarfihi sannan a duba al'udarfi ne a ri sannan a duba cikin gashi shi ma ba la yi jan fi ni sai kun ba za a ga komai a ciki ba kadi sabaka alfarsa wa dama min bayin farkin wa dama halisan sa'idan kaga ya rada yanzu aka harba kibiyar ta kula tumbi da jini amma babu wannan tumbin ba jini ai wane mu ga yawo jini na wuce ya fita bai fita da komai ba kaga barakallahu ji ka yalla bai cewa ya shiga addini ya fita bai fita da komai ba eh ko da bayan zara yadda ya shiga haka ya fito Allah ya kiyaye shi za wallahi ko yadda annabi yake cewa za a wayi gari da imani mutum ya mata babu kai ta roƙon Allah Allah ya tsare ma imanin wannan yan guguwar da kake gani suna ta zuwa duk karatun malami in ka je gaban sa kaga ba baya nusar da kai Allah ka hakura kawai ka nemi wani wanda yake sa'an ka ba wanda yake iya abin da zai iya koya ba iya shi kadai ya sani wallahi gwara ka zauna saboda ka'ida a gurin magabata shine duba waye zai dora ka hanyar Allah hakan Imam Malik Ali ya taimaka masa rahimahullahu Allah ya mata rahama mahaifiyarsa ta tashi yana maraya abin da ta fara yi wacce sai da sai rika yawo a cikin unguwa ta ga wanda malami ya dace in kai wa dana sai ta je ta ga Rabi'atu Ra'i cewa wannan bawa Allah ya cancanta saboda sai karatu kawai sai zai ta wuce yau da wuce ta makaranta tana ta duba sai da ta ga makaranta ta ce wannan ɗabi'un ya kamata a koya sai ta kai shi tace aka raba kalla wannan kawo shi ne so nake koyi ɗabi'unka da imam malik ya je gaban sa ba ya koyi karatu mai yawa amma ɗabi'un sun matasiri a rayuwa sosai sosai kuwa eh kyakkyawar uwa kam ta ba shi cikakken tarbiyya aka imam malik duk inda ya taso yanzu da an faɗi imam malik in dai mutumin kirki ne kai sai ka ji daɗi Malik ibn Anas to kaga ya shiga addini ya fita ba komai to sai annabi ya ce kari da bakal wa ayatuhum to ga alamomin rajulun alamomin su ay alamatuhum rajulun aswar wani mutum ne baki eh da abdulaihi eh daga cikin dansansa dansi mislu saril mar'a yadda ka san maman mace dantsansa ba na hannu kamar baban mai aw mithl bad'ati ko kuma kace kamar wata tsoka ce da wato tadardaru ai ta taharat shine tadardaru wanda take motsawa an gane ko tarajradu tadibu wa tadhabu kenan shine tadardaru tarajradu tadibu wa tadhabu idan mutum yana da nama da yawa a cikin da za ga yana motsawa ko yawa shine shine tadarzaru ai ta taharra tana motsawa da jibi wa tazhab kage shi dawo haka namun bikin dantsan yake dantsanta sannan wa yakhrujuna ala ayni furqatin minan nas lokacin da za su fito su yawa lokacin da za a samu rabuwa ta mutane yaushe annabi yake nabi shine lokacin da aka sami wato sabani tsakanin sayyidina Ali da Muawiya a lokacin suka karkawa da suka gaba ɗaya suka mutu suka ce gaba ɗaya sun kafurta suka dawo suka yi tashi tawagar suka ce sayyidina Ali ya zama azumi shi ma Muawiya haka shi sayyidina Ali saboda yana hukunci da ba na Allah ba wai sayyidina Ali za ka kalla ka ce baya hukunci da wai baya aiki da Qur'ani har da damar aya wani a cikin kawar jari ya biyo damar aya a wani baiti da suke na rike shi na dan manta shi ya biyo da aya yake wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wai dai na aliki da wannan ayar cewa saboda haka sai na ali ya kafulta kawai sai na ali yace ni kake da yanzu wannan ayar ni shi yana sahabin annabi alaihi salatu wasalam kai kuma da tabi'i ne na baya to bara mu ji kafin mu ji alamomin bara mu ƙara hadisi sai ce to a lokacin za su to ƙara Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara masa yadda yake fa ashhadu anni sami'tu hadha al-hadith min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace na shaida cewa lallai na ji wannan hadisin daga Annabi alaihi salatu wassalam na tabbatar da haka sai ce wa shahadu anna ali ibn abi talib qatalahu kuma na ce da sai da ali sai da yake wa ana ma'ahu abu sayyid al-kudi yace ina tare da sayyid na lokacin da aka yake su fa amara bi zalika rajulu rajuli annabi yace a nemo wannan mutumin mai wata sifa kwantu misa aka yi ta neman sa fa utiya bihi aka zo da shi hatta nazartu ilayhi abu ta irin kudi yace na kare ba kallo ala na'atin nabi sallallahu alaihi wasallam alladina atau yace wallahi duk sibobin da annabi ya faɗa a kansu sai da suka tabbata din na gan duka wayannan sibobin cewa hannunsa a manne um, haka ya ya janye sannan kuma ya cika da nama kamar kan maman mu sannan idanunsa mutsi mutsi sun kowace sannan kansa ya yi kwalkwabo sannan gashi kamar baka fata haka yace sibobin gaba ɗaya sai da na gani a kansa to kun ga wannan alamomin kawasi kenan waɗansu da muka ji daga ciki daga cikin alamomin su kaga da sai da ta yi na alwatar ayat da cikin suratul rum am suratul zumar ko wala qad uhiya ilayka to shi kuma sai yace kazalika yadba'u Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun ya kawo ƙarshen suratul nur am rum yace kama haka ne Allah madaukakin sarki yake jabe zukatan waɗanda ba su sani ba yake fasbir inna wa'adallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinuna ko shi kuma rabbin da yake yake fasbir ai Allah yace kai hakuri inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne shine na wannan mai din kawar da da za su wuce wa la yastakhifannaka wa istighfar fatakhaffa qaumahu yawa wajen da mabiyansa duk suka bi shi akan wautar da yake to shi ne wala yastakhifan laka alladina la yuqinu kada waɗanda wato ba ba su sakankance da lamarin Allah ba su tafi da hankalinka kun ga wannan sifar ce ta gaba sannan daga cikin sifofin su shine suna kafirta duk mutumin da ya kabira dan kawarin idan mutum aka kawo mutum yayi zina za su kawo shi a cire makai idan aka kama shi yayi ƙarya za su kawo shi a yanka shi kare kuwa duk wani abu da ka sani ana kira kabira in dai mutum ya aka kama shi kawar da kawo shi ake biyan kai shi sa ya ko wanda yake biya ana cewa yan aiki wannan aiki sun kawari dirki sallah saboda su ne koyaya a ai ba ba su mai bane ni dama akwai wato laifuffuka wanda za a yi amma wala a gurin kawari duk wanda ya taba ƙarya ko ka tuba Allah bai karba ba ne da lillu suka ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalida fiha wala waqtu wa duk wani da ya je kiyamar ba tunda ne khalida fiha wala huwa adabun muhim suka ce su ne saboda haka da wannan suka fake sannan aqidar kawari alamomin su shine suna da ba wani malami ke nan eh duk abin da zaka zo ka faɗa duk gaskiyar da za su je gariya ne kowa ne wannan aqida ce ta kawari gaskiya duk inda ta zo karba ake kira aqidar musulunci sannan alamar su ta gaba shine suna halatta haram me yasa na faɗi wannan saboda sun halatta kisan sayyidina Usman kafin suka je sai na Usman wannan ƴan tawayen da suka haura ba gida yana azumi ba yana azumi yana karatun alkurani suka yi haura sun ana yi fita sallah kwa kwana da kwanaki ko jami'i baya zuwa yace bayan Allah ni fa ni sirkin annabi suka ce mun sani ni ne annabi ya bani ƴaƴansa biyu da ya bani ruqayya taras ya bani ummu kulsum suka ce wallahi mun sani ni ne na uku a cikin halibobo annabi alaihi salatu wassalam suka ce shi ma mun sani ni ne wanda annabi ya ce wa zai sai bi rumman aljanna ta tabbata a gare shi yace ni na siya suka ce mun sani yi ta mutu lissafi wallahi sai sun sani kawai ai kace duk mun sani haka suka ɗau makami suka datsa masa suka tari kansa a sai da ya kai matakin da jini ya rika zuba sai da ya fallaza a jikin a jikin Qur'anin da yake biya akwai musafi a gabansa ya zai ya fallaza akan daidai fata fika umma wa huwa samiul alim shine malam da tafsira yake cewa da hauko da haudi ashma'a unwan sujudi bihi yuqati'u al-layla tasbihan wa qur'ana to kafin nan dama da safe cewa matarsa yace da ita yau na yi mafarki kuwa yace yau na yi mafarki cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce in zo mu sha ruwa tare yana azumi kuwa shan ruwan tare suka yi domin ba kafin shan ruwa sun yanka ne yake yi a matan sai yace yau na yi mafarki da annabi alaihi salatu wasalam cewa tare za mu sha ruwa yana azumi ranar ya zo azumin nafila haka kuma ta faru auke wannan da yayi to kaga wannan duk alamomin su ne sai na Usman abin da suka yi masa kenan kuma kun ga wani abu hana taron bin sirri ka kwaye kayan sa gaba daya kofi ba wai a gidan da yana Usman bu gani ba wai wallahi wai gani ba bayan an kashe shi aka rika shiga kofi wallahi ba su bari ba kofi ka karanta aljaya wani haya ko ka ɗauko littafin shaharistani da ya yi a kan almilal wani hal ka ji sufofin kawai ko ka karanta littafin alfisar filmilal wato fil ahwa'i na ibn hazm filmilal wal ahwa alfisar filmilal littafin na ibn hazm shi ma ka karanta ya kawo akan firas ne ka ga irin tabargazar wayannan mutane amma inda zaka ta labari ka zubar da hawaye sai bidaya wanne haya sannan kuma a sifofin da Allah ya gaya mana hadisin gaba za mu ji suna da ƙananan shekaru sannan suna zage shugabanni akan mimbar kowaye ke za su tsinewa ba nasiha ba ba za a yi ma nasiha ba sai a zazzage ka kawai to bara mu je to to wannan shi ne sai ba da yake babu tahrim da alaƙati da kawai babu da yake magana kan kwaɗaitarwa dangane da kashe kawai dawa عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم idan na zantar da ku dangane da annabi alaihi salatu wasalam na ce annabi ya ce ko idan zan zantar da ku fa wala ana akhira min as-sama in fado daga sama habbu ilayya min an aqdibu alayhi shi ya fito yiwa gare ni da wannan kariya yace daga sama ta koji ya fado shi ya fito yiwa gare shi da yace annabi ya ce alhali bai ce ba wa idza haddathukum fima bayni wa bainakum amma idan zan zantar da ku na da ku fa inna al-arba kada ko kuda akwai luga guda biyu kada ko kuda har wasu na cewa kida ma domin shi ya ki dan yaudara ne da bisu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko domin na ji annabi yana cewa ya ya ci biya irin zamani kaum a ƙarshen zamani za a samu wasu mutane ya murkuna na hudata ul-asna masu ƙananan shekaru shine hudata ul-asna masu ƙananan shekaru kaga wata tuba ba tuba haula ala masu rango ma haka yi ba su da ake ya kulu na min tsairi kawai bariya in sun in sun tashi magana za ka ga da aya sai ku ya kafa ma hujja da aya ko da ba ba ne da ba kwarai kuwa kaulu khairul bariya kaulul bariya kaga zancan Allah zai gaya ba amma shi kan da bai sani sababin nuzulin ta ba bai san kawai yamrukuna min al-islam haka ruwaya musulun da rika nuna suna fita daga musulunci kama ya yi kusa hamu min al-ghaliya kaga anan shugobi hudu muka faɗa a wannan hadisi kawai kamar yadda kibiya take fita daga wato jikin baka la yujawi imanuhum hanajirahum imanin su baya wuce makogwaro fa aina ma laqitumuhu duk inda kuka ga su fa'tuluhum karkace fa inna qatlahum ajrun domin kace bilada ne liman kaddara hu yawar kiyama kiyama duk wanda ya kace tsirana a kiyama Allah zai wani lada to wannan shi ne to ne dawa mu je bangaren sadaka mu tsaya a nan babu alkhawarij jarrul khalqi wal khaliqa wato khawarija su ne mafi sharrin halitta gaba daya an sa bin qulay an sayyid bin amri قال قلت لسان بن عبيد هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ إن قال النبي لا يا فتوى أبو أكن خوارج قال إن سمعته يقول تبت ناجي كيرا سوى وهو بيده قبل العراق في يده ينون عن نفسه ينا بفكرة العراق yake ya kurji min hukumin ya ƙar'unar ƙura'an yake daga wannan garin za a samu wasu mutane za su rubutu suna karanta ƙura'ani la yujawizu ataraqihim taraqihum baya wuce makojin yamruquna min al-islam za su rika fita daga musulunci eh muruqa sahdin min rabiya kamar yadda kiriya take fita daga cikin wato baka an zo gurin to kaga shi ne karatun gaba ɗaya a nan take to ne shi tun da za ka nuna mun lokaci yayi sati ne zuwa kamar za mu karasa kitabun zai yi maka karasa kitabun zaka insha Allah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya ɗauka sai sarki ya yi mana na gaskiya ne wannan bayanin tambayar da yake cewa za ka ga hadisi na ɗari shida da arba'in ɗari shida da talatin da tara in ka duba wannan za a ga akwai ziyada a wannan a wannan ziyada ko shi ne ai muke yawan ba da misali mutum ta mora zai ya ci karo ina yawan faɗa wannan to irin wannan hadisi ne sai na ba da ina yawan ba da misali sai muka ji shoprite da ni da huzaifa da alhalim da wata gidan sai kuka haɗu mala aliyu sai huzaifa ya ce ma a kawo jiya mun je jiya na je shoprite kawai gobe bayan kwana biyu da uku haɗe da yake jiya na je jofra biyu da abdulhalim kafin ta ana nan sai kuma ce ma jiya na je ran nan mun je jofra biyu da abdulhalim da abba ran nan kuma sai ƙara ma har da umman akwai ƙarya a ciki shine ziyada tul hadis shine ziyada shine kawai gaskiya sai shari'a da larabci aka yi da gaba ɗaya a to ai shi kenan wannan kasuwa abin da ya faɗa cewa wai ya faɗi wannan fi auqatin mukhtalifa ne a shine abin da za a faɗa yanzu kawai sai kowa da ya je ba da ruwaya iya kokolwarsa ko iya abin da ya tuno zai faɗa gaba ana da ana na wajen da ya tuno zai cika labarin shine kawai Allah ya dace da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa na'am ok juma'a kamar aka tabbatar da ita to akwai um, akwai invitation guda biyu na farko akwai yayin injiniya um, injiniya siri wala ali za a ɗaura wata injiniya siri salahuddin muhammad da kuma rukayya rabi abdullahi mai kulli wanda za a yi rana da wajen da zuwa ta ashirin da biyu wata wajen shida da wata wani karfe sha ɗaya na zaba a wajen lafiya umar bin kaɗa wanda yake kusa da nuna sannan kuma za a yi lacca ta wannan jiki aura a wannan masallaci insha Allah ta'ala akwai babban malamin malam Aso ne koma gobe da malamin awal abdalla garan gamawa sannan kuma akwai malam muhammad yadi a tafi sannan da ni kuma za mu yi lalla a nan ta wannan awal ranar kuma magribuwa insha Allah sannan a ranar asabar da ya yi akwai daura auren malam ahmad muhammad tauba shi ma yana zuwa da shi da bayan da suna zuwa an buɗe wani abba sai wani abba da ke amma ba wani abba ba yau to za a yi daura auren da shi ma a ranar da shi daga wata ƙarfe sha ɗaya kuma a matsalar da da ya fito ba a sha ɗaya shi ne ƙarar da bayan shi ma za a daura auren da dariya ta jami'a da na tabbata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mu ya ba su ikon da iyalin muna roƙon ubangiji da suna yin kyawawa da tsohon da madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon birna Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata kamar yadda aka tsara lantar insha Allah ta'ala awa iya ce zuwa isha kamar yadda ake karatu cewa daga magrib zuwa isha insha Allah muna roƙon ubangiji mun gobcin sarki da suna da kyawawa da tsohon da madaukaka Allah ya ba su zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya kawo mu na yan baya da yan gaba Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka biya mana bukatun mu da alkhairi kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya masu neman kasar mu da matsala da tashin hankali Allah ka maganta mana matasa musulmi maza da mata Allah ka shirya mana Allah ka dawo da su kan hanya madaidaiciya ya ubangiji idan inda da sunayen ka kyawawa Allah ka shirya da su umu muna roƙon ubangiji da sunayen ka kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين أقيني ما دار على الذي بلغ عليه wanda yake zuwa karatunmu na zera ya san alhaji balaran ya ce ita ma Allah ya mata rasuwa ko ɗanta da yana ingila shi ma yana yawan zuwa karatu na ma injiniya to Allah ya mata rasuwa yau aka kai ta da safe karfe goma to muna roƙon ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya yafe mata su kuma iyalai da ƴan uwanta Allah ya ba su hakuri da juriya idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamar yadda muka faɗa mun zo gaba a karatunmu na gobe a cikin alwahi a kamun da ranar jami'ar gobe ma'ayyar